بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da'iman wa abadan tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya saki hada mu a wannan safiya ta Lahadi 11 ga watan Rabi'in al-awwal a shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma shine 12 ga watan 1 a shekara ta 2014 a lissafin milaniya kuma kamar yadda muka saba kowane safiya ko kowace safiya irin wannan muna karanta sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga littafin rahik al-maktum a yau abinda za mu yi ci gaba ne da abubuwan da muka fara makon da ya gabata bisa bukatar haka da 'yan uwa suka nuna darussan da muka fara karantowa daga cikin wato hadithatul ifki abinda ya auku a dawowar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sahabbai daga yakin banil mustalik ko yakin almuraisi makon da ya gabata mun fara karantawa daga wani bincike da wani ban Allah ya tara dangane da fa'idoji guda ɗari da aka samu aka fa'idanta da su daga wannan waƙi'a da ta auku a hadithatul ifki ban sani ba ko kuna bin lissafin 28 muka yi ko za ta shi da tara? na kafin nan ba laifi mu ji ko da abin nan ayoyin da suka zo suka sauka dangane da bara'ar aisha radiyallahu ta'ala anha a wannan bigire wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su domin makon da ya gabata da makaranta kissar ba mu ji ayoyin ba jin ayoyin kuma yana da muhimmanci wajen tara zukatanmu guri guda kuma su tana mana gafa abin da Allah ya ce akan wannan mas'ala da kuma babu darasi a kowace mas'ala da ya kai ƙur'ani ƙur'ani shi kansa lafazin ko baka fahimci fassararsa ba za ka ji wata ma'ana na shigar ka kana jin cewa wannan maganar babu wasa a cikinta maganar mahalicci ce ba maganar abin halitta ba kuma duk abin da ke ciki gaskiya ne babu kuskure babu wata mantuwa babu taraddudi kuma duk abin da aka faɗa babu wani abin da zai iya saba masa Allah subhanahu wata'ala ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين جاء إن الذين يرم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم سنعلم لكيكاو يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان تضم هد إن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولو ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في, في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون wannan dai ta ƙarshe ba ta cikin jerin waɗanda ake ambatowa dangane da abin da ya faru ko wanda ya shafi wannan matsala amma dai waɗanda muka jiyo su ne wanda suke da samimin alaƙa da wannan matsala Allah subhanahu wataala na cewa lalle waɗanda suka zo da wannan ƙarya kirkiran ƙaryan nan na tuhumar Aisha radiyallahu ta'ala anha usbatun minkum wata tawaga ce a cikin ku da jikinta la tahsabuhu sharran lakum ko da akwai waɗanda suka kirkiri abin da ya munafikai ne amma akwai wanda ba munafikan ba ma sun sa baki a ciki don haka dai usbatun minkum wata tawaga ce a cikin ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tahsabuhu sharran lakum kada ku zaci cewa wannan abu sharri ne gare ku ma'ana ta bangaren akibarsa da abin da ya haifar daga baya da sakamako da aka samu na falala na daraja daga baya bal huwa khairul lakum alheri ne gare ku domin ya taimaka an fitar da munafikai an gane su an ƙara bambance su aikin su ya ƙara fitowa mummunan nan Allah ya ce li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne mutum daga cikin su yana da abin da ya tsoruwuta na na sabo da zunubi wallazi tawalla kibrahu minhum shi ko wannan da ya jibinci mafi girman abin wato wanda ya kirkiri abin daga bakinsa aka fara jin zaton zuciyarsa ne ya fara haifar da wannan tunani mummuna har ya fesa shi a cikin mutane to lahu azabun azim yana da azaba babba laula iz sami'tumuhu me yasa yayin da kuka ji wannan abu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mu'minai mata ba su yi zaton alheri dangane da junansu ba ma'ana lokacin da kuka ji wannan abu da sai ku kyakkyawan zato ku ce kai ina wannan abun ba zai faru ba kamar da wasu suka aikata za mu ji wa qalu kuma su ce hadha ifkum mubin ai wannan kirkiran ƙarya ne wanda yake mabayyani laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada su masu faɗin wannan zancen me yasa ba su zo da shaidu guda hudu ba akai fa idh lam ya'tu bi shuhada'i tunda ku ba su zo da wannan shaidu ba fa ulaika indallahi humul kadhibun waɗannan to a wurin Allah su ne makaryata kun ga ba a ce indan nasi ba indallahi su humul kadhibun والآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة كي بعدم ففللر ألا أكنكو دكم رحمة سبأنا دنيا دكم لاهرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم دا أزابا مي جرمة تاشافيكو تكين أبن دكو كوسا إنن أتكينسا إذ تلقونه بألسنتكم كتنا يعين دا كوكي أوكر ونن مغانا دا هرشنكو وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم kuna faɗin abin da ba ku da ilimi a kansa babu wanda ya ga wani abu ko shubuha ba a gani ba wata babba da ta kai a ambace ta amma wannan ya cira wannan ya faɗa wannan ya faɗa ya wannan ya kaiwa wannan a ma laysa lakum bihi ilmun abin da ba ku da ilimi a kansa wa tahsabunahu hayyina kuna ɗauka sauni abu ne mai sauki taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da gidansa taba ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi wa huwa indallahi azim abu ne a wurin Allah babba ba na wasa bane domin duk inda aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah baya wasa da wannan abun sai ya kare shi sai ya tsare masa mutuncin sa domin tuhumar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuhumar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama babu wata tantama akan wani a sai yake cewa kuma walaula id sami'tumuhu me yasa yayin da kuka ji wannan labari marar kyau qultum ba ku ce ma yakunu lana an natakallama bihadha kai wannan zancen bai kamata ma a ji shi a bakin mu ba bai dace ba mu faɗi wata magana irin wannan subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah hadha buhtanun azim wannan fa kirkiran ƙarya ne babba ku duba kalmar azim azim azim da ake maimaitawa kawai ta isa ta nuna maka wannan abun ba na wasa bane Allah ce ya'idhukumullahu Allah ne muku wa'azi an ta'udu limithlihi abadan ku sake koma kar ku sake koma ga irin wannan aiki har abada har duniya ta tashi kar a sake jin irin wannan zance an maimaita shi in kuntum mu'minin muddin da kun kasance masu imani yace wa yubayyinu Allahu lakumul ayat Allah yana bayyana muku ayoyi ne wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ya san duk abin da ya faru kuma hikimarsa ce za a bayyana falalar wanda wannan abu ya faru gare shi innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu lalle waɗannan da suke son sha'awarsu ita ce alfasha ta yadu fil ladhina amanu a cikin waɗanda suke masu imani lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah to suna da azaba azabar kuma mai radadi a nan duniya da kuma lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya san komai ku ba abin da kuka sani ولولا فضل الله عليكم بعدن فلل الله بغا غريكو ورحمته ورحمسا وان الله رؤوف رحيم kuma cewa Allah subhanahu wataala mai tausayi ne mai jin kai sai kuma ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku wanda suka yi imani kada ku bi matakan shaydan wato takun kafar shaydan shine khutuwat wa man yattabi khutuwati shaytan duk mutumin da ya bi zambiyoyin shaidan wato takun shaidan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to ya sani fa cewa shi shaidan ba wani abu yake umarni da shi ba sai alfasha da abin ki walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wannan kalmar ta uku kenan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar arab ba dan falalar Allah ba da rahmarsa ma zaka minkum min ahadin babu wani mutum da a cikin ku guda daya da zai tsarkaka walakin Allah yuzakki man yasha' amma Allah shine mai tsarkake wanda ya so wallahu sami'un alim Allah kuma ji ne kuma masani ne wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba kada ulul fadli ma abuta falala a cikin ku was-sa'a da yalwa ta dukiya wanda Allah ya hore musu to kada su rantsuwa shine wala ya'tali kada su rantsuwa an yu'tu ulul qurba cewa ba za su baiwa a yan uwansu na jini nan ana zancen sayyidina abubakar da kuma mista da ya sa bakinsa cikin wannan harka sayyidina abubakar ya rantsuwa cewa ba zai sake bashi abinci a gidansa ba to shine Allah madaukaki ke nufi anan cewa kada masu mu'abuta falala Allah madaukaki ya ɗaukaka su da falala da girma to kasu rantsuwa cewa ba za su baiwa wanda ya sa baki a wannan harka daga cikin kuma danginsu na jini wal masakini da miskinai wal muhajirin fi sabilillah da kuma waɗanda suka yi hijira fi sabilillah wanda duk kuma umsta yana cikin waɗanda suke da hakan dan uwa ne na manzon Allah na Abubakar miskini ne kuma yayi hijira kuma yana cikin mama abuta yakin Badar kamar da Aisha ta faɗa a cikin abin da muka karanta a baya radiyallahu ta'ala anhum ajma'in sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wal ya'fu wal yasfahu sai afuwa mana kuma sai rangwame nguna kullun ana koya mana mu rika rangwame mu rika afuwa in an mana laifi kaga da yar Abubakar aka taba kuma matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma wannan a gidan abubakar yake cin abinci amma sai alkawarin ya rantsuwan ba zai sake bashi abinci ba sai Allah ya ce masa a'a ba haka ake yi ba kai afuwa kuma kai rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku ba kwa san Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah kuma gafara ne kuma a mai jin kai innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lalle waɗannan da suke jifan katangaggun mata waɗanda ma ba su iya zunubi ba su ne alghafilat wanda ba su san hanyar ma yadda ake yin zunubin ba almu'minati kuma muminai to masu tuhumarsu da zina lu'inu an tsine musu fi duniya wal akhirah anan duniya tsinannu ne a lahira ma tsinannu ne walahum azabun azim kuma suna da azaba a babba yawma tashhadu alaihim alsinatuhum dan tashin alkiyama kenan shine za a musu wannan azabar babba wace rana ce ranar da harshen su zai musu shaida hannunsu ma zai musu shaida wa arjuluhum kafafunsu ma za su yi musu shaida da me bima kanu ya'malun za su yi shaida ga abin da suke aikatawa يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أرانا دا الله زي cika musu addininsu na gaske a ba su kowa ya sami sakamakon abin da ya aikata wa ya alamuna kuma su san annallaha huwa alhaqqul mubin cewa Allah fa shine gaskiyar nan bayyananniya sai kuma Allah ya ce alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati kai jama'a ku sani fa a mata miyagu munana masu kazanta waɗanda suke yin alfasha kenan to dama Allah ya yi su ne falil khabithina ga mutanen banza waɗanda su ma suna irin wannan ayyuka ɗin ma'ana kenan ba za ka samu alkhabithuna kuma su zama littayyibina ba kuma musamman atyabil khalqi wanda ba a taba mai tsarki irinsa ba a ce an zo an samu khabithiya a gidansa wannan ba haka ake ba kun fahimci wannan wal khabithuna haka nan su ma miyagun maza masu laifi su ma lil khabithati wanda suka dace da su su ne miyagun mata su je can su karata tare da su wattayyibuna littayyibat wattayyibatu littayyibin mata tsarkaka to su ma na maza tsarkaka ne wattayyibuna maza masu tsarki masu alheri su ma an yi su ne domin littayyibati ma'ana wanda suka dace da su su ne mata masu tsarki ula'ika mubarra'una mimma yaqulu waɗannan a kubutattu ne daga abin da suke faɗi Allah subhanahu wataala zai kubutar da su daga koda laifin baki da suka yi lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara wadda take babba kuma sannan wa rizqun da abinci ko arziki da Allah madaukake zai ba su wanda ke karim mai karimci ko abin da aka yi masa domin karimci wannan shine ko su ne ayoyin da Allah subhanahu wataala ya saukar a wannan wuri lokacin da Aisha radiyallahu ta'ala anha iyayenta suka ce a ko annabi kai sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansu yake ce da ita in kin san kin yi wannan laifi to ki tuban ma Allah in ko baki ba Allah zai kubutar da ke wata guda ba a yi wahayi ba sai wannan ayoyin su suka fara sauka Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da falalar Aisha da kubutarta daga abin da ake ambata kuma har zuwa tashin alkiyama maimaita wannan zance akan ta laifi ne saba qur'ani ne itikadin cewa wannan abu ya faru daga Aisha duk wanda ya yi shi daga nan har zuwa tashin alkiyama ko a ce tun daga wancan rana daga aka saukar da wannan ayoyi har tashin alkiyama to ya kafirta da waɗannan ayoyin ya zama ba musulmi ba Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allah ya ƙara tabbatar da tsare mutunci da darajar manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara masa salati Allah kuma ya tabbatar da mu akan hanyarsa fa'ida ta 29 wa alaikum salam na'am su ya yi kyau a wurin musamman masu shi'a da suke tuhumar aisha don su suna nan suna yadda da cewa aisha ta yi wannan laifi suna cewa wannan ayoyi da aka saukar da aishan ma ake wai ta tuhumi mariya alkibtiya cewa ibrahim dan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wai ba ɗansa ba ne su ku juba ku ga yadda yadda abin yake kuru-kuru ga yadda yake amma suka juya shi cewa ga yadda wato da ita ma ake kwata ita ce abin nan wallazi ta walla kibrahu amma ba a ce mana wallati ta wallat kibrahu Allah ya kyauta to fa'ida ta 29 nusratul mazlumi walau kana adh-dhalimu qariban wal mazlumu ba'idan daga cikin fa'idojin da muka samu a wannan kissa cewa wanda yake an zalunce shi to a taimaka masa walau kana zalimu qariban ko da shi mai zaluncin dan uwa ne dangi ne na jini wal mazlumu ba'idan shi kuma wanda aka zalunta din nesa yake fa ummu mistah lam tuhabi waladaha domin kuwa ummu mistah bata lura da gefen ta yi son kai ga dan uwan danta da ta haifa ba har ta kusa tsine masa ta faɗi magana marar kyau a kansa amma aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce a'a ba haka bane bai kamata a yi masa haka ba domin kuwa ya halarci yakin badar ba a yi masa irin wannan kalma marar kyau ba ta talatin fadlu ummi mista mun ga falalar ummu mahaifiyar mista radiyallahu ta'ala anha na talatin da ɗaya cewa rajihin magana magana mafi ƙarfi annal murada bi zalika cewa abinda aisha take nufi da take cewa baki san cewa ya halacci badar bane me take nufi da wannan shine qaulullahi ta'ala fadin Allah madaukaki li ahli badri fadin Allah da yake cewa mutanen da suka je yakin badar ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wa sahabbai cewa ba ku sani bala Allah Allah subhanahu wata'ala ya cewa ma'ana Allah ya cewa mutanen badar wanda duk ya je yakin badar if'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku aikata ma abin da kuka so an gafarta muku shine abin da take nufi cewa duk wanda ya halicci yakin badar Allah ya gafarta masa zunubansa Allah ya ba mu labari ko yayi wannan ko yayi wani laifi bayan wannan to an gafarta wannan dan ya bambance su ya nuna falalar su cewa su daban suke da sauran mutane saboda taimakon da suka yi wa addinin Allah suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karfafe shi a lokacin da ke bukatar irin wannan taimako cewa anna dhunuba taqa'u minhum cewa zunubai sukan auku daga sahabbai waɗanda musamman wanda suka je yakin badar din ma ma'ana sukan yi zunubi ba ma'asumai bane kada mutum ya dauki cewa akwai wani sahabi ma'asumi babu wani sahabi guda ɗaya wanda yake ma'asumi ne wanda baya zunubi amma duk abin da suka aikata na zunubi tunda Allah ya bada labari cewa ‘yan aljanna ne to labari ne da ya bamu cewa shi da ya fi kowa saninsu ko sun yi laifi a bayan wannan bayan wannan saukar da ayoyin bayan alkawarin cewa za a gafarta musu a ‘yan aljanna ne to ya nuna kenan cewa an gafarta wannan laifi ɗin kuma wannan lamari ne na Allah taƙa'u minhum sukan auku zunubai daga gare su lakinnaha maqrunatun bil maghfirati an gwama wannan zunuban tare da gafara Allah ya gafarta musu tafdilan lahum dan fifita su ala ghairihim bisa wasunsu bi sababi dhalika al-mashhad al-azim saboda wannan abu da suka halatta na yakin badar wannan darasi mun fahimci wannan daga wannan sannan wa marjuhiyatul qawl al-akhar cewa daya qaulin marjuhi ne menene daya qaulin wai cewa annal murada anna Allah ta'ala asamahu wai Allah ya tsare su fala ya ƙa'u minhum zambun ba za su yi zunubi ba shi ake nufi da wannan if'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum wasu malaman sun faɗi wannan amma ba ba daidai bane kun fahimci wannan zancen akwai malaman da suke cewa tunda Allah ya ce if'alu ma shi'tum ga mutanen Badar wanda dai halarci yakin Badar ku je ku yi ma abin da ku ga dama an gafarta muku wani sai yake cewa to wannan ya nuna kenan sun zama ma'asumai shi malamai suka ce a'a abadan ku duba ku ga jiya da muke son sahabbai ba za mu yi ƙarya don mu taimake su ba kun fahimci wannan yawwa don haka ba ma'asumai bane suna zunubi amma tunda Allah ya gaya mana ya gafarta musu yan aljanna ne to abinda suka yi din ko bayan wannan lokaci to an gafarta musu anan ina son tuna mana wata ka'ida mai muhimmanci ka'idar ita ce wani zai ce to wai kamar da malaka ke tambayan nan ayoyin nan inda ana karanta su me zai kai ga aje a tuno wancan abu har a tuhumi ko a yi abin da ke saɓanin ayoyin nan hakanan me ya sa musamman masu bin addinin shi'a suke sa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke ganin kwata-kwata ba za a gafarta musu zunuban da suke ba abin da ya kamata ku manta aikar ku manta shine a babin aqida yan shi'a mu'tazilawa ne mu'tazilawa a babin wa'idi babin wa'idi ma'ana nususul wa'idi Allah a wurinsu baya gafarta laifi idan mutum yayi laifi to Allah baya gafarta masa inda ya ce za a yi azaba akan wannan to yajibu alallahi an yunaffidha wa'idahu abi kuma ta wannan a cikin ginshikan fikirar mu'tazilawa duk mutumin da yayi zunubi shi yasa suka fidda shi a nan duniya suka ce ba za a kira shi kafiri ba amma ba mumini bane amma a lahira zai dawwama ma a wuta saboda ayoyin wa'adi na alkawari da falala da daraja da gafara da rahama ba sa amfani da su akan waɗanda suka yi zunubi to tun da su kuma fa'idar aƙida sun ɗauko ta ne daga gun waɗancan shi yasa ya zama aƙida su kenan in aka ce mutum ya yi irin wannan laifi musamman sahabbai za su ce ai ko an faɗi waɗannan ayoyi a kansu ai a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaƙi Ali su ko wanda duk ya yaƙi Ali a gun su kafiri ne kun gane wani abun sai su ga kamar yaƙar ali ya rusa duk wancan maganar cewa radiyallahu anhu maradu anhu din wannan saboda akan aqidar mu'tazilawa da tubaran mu'tazilawa suke karanta nassoshin alqur'ani da hadisi alal aqalla ina nufin asalin malaman su can yau yanzu ba san ma me ake yi ba galibi a to wannan daga fatihul bari ya dauko wannan wani tambihi kuma akan wannan lamma ashara al-hafiz fi al-fath ila hadhihi al-fa'ida yayin da bayan ibn hajar ya ambaci wannan fa'ida qala nabbaha ala dhalika ash-shaykh abu muhammadin ibn abi hamzata da ya faɗi wani abin fa'ida ne da ya samu sai ce wanda ya ba da wannan fa'idar shi ne malam wane sheikh abu muhammad ibn abi hamzata wa ibn abi jamra kai ibn abi jamra na fa'allahu bihi allah ya amfanar da mutane da shi to shi ne sai mai wannan rubutun sai ke cewa fa'aina na hannu min hadhihi al'amanatul ilmiya ina muke ma'ana ina za a kwatanta mu da irin wannan amana ta ilimi duk inda ka fa'idanta da wani abu to ka faɗi cewa wanda ya abin nan shi ne wane domin kar ka faɗa a yi tsammanin kai ne ka ƙirƙiro ibn hajar duk inda ya samu fa'ida daga wani kuma wannan ana koya wa ɗaliban ilimi zai ɗauki littafin wani ya karanta ya ji fa'idojin in ya tashi faɗa ba zai ce a littafi ka za ɗauko ba sai a ji kamar bincikensa ne shi ne ya kai wannan matsayin kun fahimci abin yana da kyau mutum ya rika faɗa cewa wane ne wannan binciken kuma ka je wuri kaza za ka same shi zai amfani ko akwai littafi kaza ya ce kaza ya ce kaza ya nuna na farko dai ka karanta na biyu kuma ka dangana wa mai falala falalarsa wannan yana daga cikin abin da a bincike malamai suke faɗa in mutum yana a cikin abin da ake ce ma manahijil bahth in za ka yi bincike misali ko rubutu na neman takarda misali masters ne phd da makamancin wannan duk wani ma research dai da za ka yi kowane iri to kada a yi abin da tura suke cewa plagiarism ko ma'ana mutum ya kwafo zancen wani ba tare da ya faɗi waye ya gaya masa ba ya rika acknowledging ya fi ce wannan abu na samo shi ne a gu kaza to wannan malaman musulunci su suke koya mana wannan shi yasa ibn hajar anan da ya ɗauko wannan fa'idar sai ce wanda ya faɗi wannan shine wani shi kansa wannan kun ga darasi ne na 32 iznul mar'ati min zawjiha li khurujiha daga cikin darasi na wannan kissa shine mace in za ta fita ta nemi izinin mijinta saboda me gashi Aisha tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata'zanu li an atiya abawayya zaka bani izini in je gun iyayena ngone ya nuna ashe idan mace za ta fita to tana neman izinin miji ne kada mace ta zama ballagaza duk inda ta ga dama kawai ta sa kafa ta bude kofar gidanta ta fita ba tare da mijinta ya sani ba wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane abu na uku a nan a 33 ta'aziyatul musabi bi kalamin yunasibu a riƙaiwa wanda aka jarrabe shi da wata musiba ai masa ta'aziya ta'aziya ita ce dama mai rarrashi asalin ma'anar ta'aziya kenan ta'aziya ba irin yadda take yanzu a gun mutane ba galibi yanzu in aka je ta'aziyya ana na farko dai mu gane ana ta'aziyya a mutuwa ana ta'aziyya abinda ba mutuwa ba ma in wani abu marar daɗi ya samu mutum aje a yi masa abinda muke cewa jaje yawwa wasu mutum in ba mutuwa ba ba a cewa ta'aziyya wannan ba matsala hausa ce in muka yi istila akan wannan ba laifi muka yi ba amma dai a larabci duka ta'aziyya ce da jajen da ta'aziyyar mutuwa din to yadda ake yin ta shine rarrashi ake yi a ce a kwantar da hankali ka cewa wanda Allah ya jarrabe shi da wannan abu ko wani nasa ya rasu to ayi hakuri kuma Allah ya gafarta wa mamaci Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza shikenan ka tashi ka tafi amma mu yanzu ku duba ku ga da abin ya juye ya zama wani abu har ya zama kamar ita ce sunnar asali idan mutum ya zo sai ya yi tabbatar da cewa ya zo to a karanta kaza a karanta kaza ayi addu'a ba addu'a ce ba kyau ba amma cikin abin da kai na ta'aziyyar nan dama addu'a kai cewa Allah ka Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya kai rahama kabarin sa Allah ya sa aljanna zai shiga waɗannan abubuwan sun fi ka zo ka ce a karanta qul huwallahu uku ayi tahiyya 11 ayi kaza kuma ka tashi baka ce komai ba banda waɗannan da karanta shi kenan sai rabbana atina sai ka roƙa wa kanka sai ka tashi ka tafi kaga baka yi ba da Allah mu rika fahimtar wannan kuma wannan abun al'ada ce mutane suka shigar da shi a cikin addini al'ada ce duk inda ka sani musulmi a duniya abinda suke in an je ta'aziyya jajen nan ake shine ta'aziyya kuma nan zaka samu lada amma ka zo sai ka sai a ga cewa ka zo wai ka tashi ko addu'a ma bai ba babu wanda ya ce a wannan addu'ar wannan addu'ar dai ta ta'aziyya irin wannan sigar da muke a gun hausawa mato mu hausawa ba ta da asali za ka iya addu'a ko ina a gida kafin ka zo ma kai masa addu'a in ka ga dama wunin nan a ce za ka zauna a gida kai tewa wanda ya rasu addu'a ba sai ka zo wurin ba allah maɗaukaki zai baka lada amma sai ka zo wurin in kai ta'aziyya kuma maimakon kai ta'aziyyar da ake yi sai ka kama a karanto kaza a karanto kaza a karanto kaza ba cewa aka yi karatun kulhu wallahu laifi bane kar a ce mun ce laifi ba cewa aka yi salatin annabi laifi bane babu amma a wannan bigiran abin da ake yi shine ka ba wa mutum haƙuri ka ce Allah ya gafarta wannan mamashi Allah ji kansa Allah ya masa rahama shikenan ka ce Allah ba da haƙuri ka tashi ka tafi amma ka ce a karanto kaza a karanto kaza kuma wasu su daɗe wani ya zo zai ta'aziyyan nan so yake ta'aziyyan nan ya tashi ya tafi sai ya samu wasu sun zo to kowa ya zo da shi da tawagarsa sai ya tasa addu'ar kuma dole sai ka jira ko kana so ko baka so sai ka tsaya sai an gama sannan ka tafi in ba haka ba sai a kalle ka mutumin banza waɗannan al'adun mu muka dabaibaye kanmu da su ba sa cikin abin da tarbiyyar addinin mu ta zo da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alaikum salam
masifa ma ake roƙa mawaci ni to ai duk rashin ya karanta fi samumin Mm.
wahali
to ban- ban san ni ma ban san wannan ba ka ce a karanta samumin wa hamim ah, matsala ce wannan ai ka ce a karanta wa mutum abu azaba kenan Mm, wannan ba daidai bane Mm, kullun musamman za ka ga mu a hausance ma'anonin kalmomin larabcin nan da yawa mutane ba su san shi ba ba su ma san me suke roƙo a addu'ar ba kamar wani malami ne na taɓa baku labarin wata rana yana ba mu labari ya je maka yana dawafi sai yake jin wani na irin addu'an nan kasan akwai littafai da ake sayarwa na manasikul hajji wanda suka je hajji a cikin sun san su to akwai an rubuta addu'o'i sai mutum ya dauka bai iya larabcin ba ya matsawa kansa sai ya karanta to kun san akwai addu'ar Allahumma la taj- la tada fi maqamina ah, hadha dhanban ko ko la tada alaina dhanban illa ghafarta to shi da ya zo bai iya karanta bai san la- bai iya larabci ba sai ki cewa Allahumma la tada alaina zanaban zanaban mai bambancin zanaban da zamban zamban zunubi zanaban kuma jela a gani sai ce ya Allah la tada alaina zanaban shine malamin da ya ji shi sai sai- sai ya ce maimakon ka ce illa ghafarta sai ce illa qata'ta to tunda eh, jela ya ce kaga karka bar mana ita ya Allah sai ka sai ka yanke mana ita to kullun rashin sanin larabci yana sa mutum ya shiga ya aikata abinda ko ya faɗi abinda ba shine daidai ba ya kamata a nasiha dai mu muke yi da'iman ga yan uwanmu musulmi cewa kullun abinda za ka yi ka yi koyi da manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallama shine alheri a ni da yawa daga cikinmu duk da karancin shekarunmu amma iya abinda muka sani a tashinmu a nan garin ba a wani guri ba mun san lokacin da ba a yin wannan abu wannan addu'ar cewa in ka je ta'aziyya sai ka yi taka sannan ka tafi mun san lokacin da ba a yi babu ba a yi ko ba haka bane ina alhaji magas ko ga dai manya sun san wannan cewa sabon abu ne aka farar da shi a nan garin din ba a wani guri ba amma da mutum kawai ya ta'aziyyarsa to Allah ba da haƙuri Allah ya gafarta masa da hausa ya tashi ya tafiyarsa amma wannan cewa kowa ya zo ya nuna shi malami ne to a karanta kaza to a karanta kaza bai san abin da ma ya ce a karanta din ba shi kansa to wannan ba daidai bane ba ita ce sunna ba ta'aziyya Mm. Allah tabbatar da mu dai akan abin da ke shi- sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wanda kuma bai fahimci haka ba Allah ya sa ya fahimta abu na 34 yabo wancan abin da aka samu ta'aziyya din shine a inda yake cewa in- asalinsa shine inda mahaifiyar Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ya bunayya ya yata hawwini alayki kwantar da hankalinki dauki abin da sauki kaga tunda wannan musifa babba ta samu Aisha uwar ta farko abin da ta fare mata shine ta bata ta'aziyya ta ce ki yi hakuri kwantar da hankalinki fa wallahi na rantse da Allah لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها تسي والله داما كأني ذاك سامتيوا معنا بأسابا بداما أسامو متي تناول ونمتم وتمتمي هسكي معنا ألا مدوككي يا سامة كربوا أبو مجنتا شي مجن ينا سانتا kuma tana da kishiyoyi sai face dama kin ga sun kulla mata wani abu sai sun yawaita matsala a kanta kaga wannan uwa kullun hangenta la'alla wannan harka kishi ce kuma dama wannan ɗabi'a ce ta uwa iyaye mata in yarsu ta zo a kwantar da hankalinta a ce to ki hakuri dama la'alla dai harkar kishi ce domin dama za a iya kulla irin waɗannan abubuwa daga harkar kishi duk da cewa ba duka bane amma kun ga ai a cikin dai matan an samu da ta sa baki yawwa abu na talatin da hudu walaikun salam salam na? ya bunayya bunayyatu eh ba bunayya da ya umba ya bunayyatu ne amma in za ka tsaya a kan ta umar buta ba a faɗin ta yawon na yi daidai? to 34 ko qawlu subhanallahi inda ta'ajjubi idan mutum abun ya abu ya bashi mamaki in ya ji wani abu da ya bashi mamaki ya ce subhanallah wannan shi ma yana cikin sunna a kamar da Aisha take cewa subhanallah wa qad tahaddatha an-nasu bi hadha tace subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah ashe mutane ma har sun fara zancen wannan maganar ana yada ta abu na 35 wa fihi mashru'iyatu tasbih inda sama'i ma ya'taqidu as-sami'u annahu kadhib idan mutun yaji abinda a tunaninsa a yaddarsa abinda ya sani cewa wannan abu ƙarya ne to shi ma zai iya faɗin subhanallahi kana jin wata gundume miyar ƙarya an dankwala ta sai ka ce subhanallahi wannan shi ma yana cikin sunna ba kai ma wata ashar din za ka yi ba ko kai ihu yace wa tawjihuhu huna fuskantar da wannan maganar annahu subhanahu wata'ala yunazzahu cewa Allah madaukaki ana tsarkake shi an yahsula li qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tadnisu a ce wani wani mai dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta jini ko ta auratayya a ce ya sami wata kazanta an dannasa shi tadnisi shine a dangana masa kazanta kamar irin wannan fayushra'u shukruhu bitanzihi dan haka a shar'ance sai a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin tasbihi a ce subhanallahi daga wannan abu da aka ji fi mithli hada irin wannan yace nabbaha alaihi abubakar ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi shi ya faɗi wannan fa'idar shi ma wannan inji fatu malam ibn hajar a cikin fatul bari abu ne 36 khabarul wahidi la yufidu al-yaqin labarin da mutum ɗaya ya ruwaito to baya fa'idantar da yaqini in aka ce wannan labari mutum ɗaya ne ya taɓa faɗarsa ba mutane da yawa ba to baya fa'idantar da yaƙini kama a sharar hafizu kama yadda ibn hajar ya ishara don me daga ina ya samu wannan kun san ibn hajar allah ya hore masa iya hango abubuwa shi ya sa dama irinsu su suka cancanci sharhi ga hadithan manzan allah sallallahu alaihi wasallam irinsa irinsu ibn rajab alhambali allah ya hore musu iya sharhi da istinbati abinda baka iya hangowa a cikin wata kalma su sun hango shi daga ina ya samo wannan magana ta cewa khabarul wahidi ai mun san khabarul wahidi a cikin harkar hadisi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam malaman mustalahul hadis suna kasa su kashi biyu ko akwai mutawatiri akwai ahad mutawatiri shine wanda adadi mai yawa wanda a hankalce ba zai yiwu a ce irin wannan adadin ya hadu ya kirkiro ƙarya dangana annabi sallallahu alaihi wasallam ba su suka ruwaito shi abinda bai kai haka ba ko a ce mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito wannan to shi ake ce khabarul wahid to shine nan sai yake cewa khabarul wahid la yufidu al-yaqin baya fa'idantar da yaqinin cewa an faɗi wannan magana dan me saboda faɗin Aisha da take cewa la astaqina la astaqinu al-khabara min qibalihima lalle zan tabbatar da wannan labari daga iyayena daga gunwa ta fara ji daga gun ummu mista kaga ummu mista mace ɗaya ce da ta zo gida kuma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zancen ba kaga da ta yi masa da abin da ya faɗa a matsayin sa na annabi to shi dama ba zancen abin nan dole ne yufidul yaqin domin ba tuhuma a gefensa to amma tunda ba ta yi masa ba kaga ba shine ba ta samu yaqini a maganarsa ba sai ta ce za ta je gida ya ba ta izini don ta tabbatar da wannan zance a gun iyayenta ta tambaye su wai da gaske ne ana wannan maganganun a gari kaga dama tun da shi mijinta ne ba za ta tambaye shi wannan abu gun gane wannan dai to na 37 bari mai sauri al-islahu bainas zawjaini bi hamlal mar'ati ala sabri yin sulhu tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci in an samu sabani tsakanin miji da mata to a rika yin sulhu a daina barin abubuwa suna lalacewa a sa mace ta rika haƙuri ma'ana a rika danna zuciyar mace ta haƙuri namiji yana da botsarewa da yawa shi ma a bashi haƙuri amma tunda abu a hannunsa yake galibi ita mace in ba ta haƙuri ta natsu ta kwantar da hankali ta bi shi a hankali ba to wannan kalmar da ya mallaka ta cewa zai sake ta sai ta amfani da ita abubuwa sai ta lalacewa don haka a rika ba mata haƙuri a rika ba su haƙuri kar su rika tsiwa suna faɗin maganu aina aka samu wannan kasancewar iyayen aisha sun ba ta haƙuri sun kwantar da hankalinta yi nutsuwa ki kwantar da hankalinki abu na 38 alistisharatu sunnatun nabawiyya neman shawara sunna ce daga ina aka samu wannan neman shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nemi shawarar su Ali su Usama ibn Zaid akan Zaid ibn Haritha ko ai Usama kai Usama ibn Zaid akan wannan lamari abu ne 39 istisharatul fadili al mafdul ashe mafifici wanda ya fi daraja zai iya neman shawarar na ƙasansa kunga shi ma daga dai wannan ɗin ne ashe a shar'ance karkace idan kafi wani to kai kafi ƙarfin ka nemi shawarar wani saboda a ƙasa da kai yake a'a dai da mutum yake a ƙasa da kai ka riƙa neman shawararsa kunga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai yafi kowa a dan adam babu wani dan adam da ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gashi yana neman shawara don haka rashin neman shawara ba alama sai ta kai wai kana da kwakwalwa kana da basira ba a rashin basira ne ma a ce baka neman shawara abu na arba'in idas tushira jama'atun faqad yusibu al-mafdulu wa yukhti'u al-fadil idan aka nemi shawarar adadi mai yawa la'alla wanda ba shine mai falala ba a cikin su zai iya ba da shawarar da zake ita ce daidai wanda kuma shine mai falala zai iya bada shawarar da ba ita ce daidai ba ai naka samu wannan wa zai hango mana yawwa kun ga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar da Ali da su Usama da Barira su suka kun ga Ali radiyallahu ta'ala anhu yafi su daraja yafi Usama yafi babansa yafi Barira amma kun ga waɗanda suka bada shawarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka waɗancan ne bai dauki ta Ali ba cewa ya sake ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki wannan shawara ba radiyallahu ta'ala anil jami' na 11 mai na 41 kai la yalzamu al akhdhu bil istisharati in an baka shawara to ba tilas ne ka dauka ba ma'ana zaka iya dauka zaka iya kuma auna ta kaga bata dace ba ka aje ta babu babu ilzami a shawara wa hiya ghairu mulzama ko mulzima ba ta lazimtar mutum fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'khudh bi qawli ali radiyallahu ta'ala an kun ga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki ra'ayin ali ba cewa a saki aisha kun gane na 42 istisharatu ar-rajuli lil mar'ati idha uminat al-fitna namiji ya nemi shawarar mace idan an wato tsoraci fitina wannan aina aka same shi yawwa kun ga daga cikin waɗanda aka nemi shawarar su akwai mata a ciki ga barira yawwa na 43 fadlu kulli man dafa'a an aisha radiyallahu anha falalar duk mutumin da ya kare aisha ya kare darajarta mun ga nan a wannan hadisi ko da wannan ayoyi da suka zo kuma mun fahimci cewa lalle wanda ya kare aisha mutum ne mai falala kuma mai daraja ka zainab kamar zainab kunga zainab radiyallahu ta'ala anha da aka bata wannan labari ta ce abinda ta sani akan ta shine alheri amma kunga kanwarta ce ta shiga yar uwarta hamna ita ta sa baki zainab bata sa baki ba dazu ne kuskuren fadin wannan zainab ba ta sa baki a cikin wannan harka ba da ita balcewa ma ta yi wallahi ban san komai akan aisha ba banda alheri ku duba duk da girman kishi da ke tsakaninsu ga kishi kuma har tana Aisha ma tana bada labari ba matar da take tusawimuha inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take takara da ita a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin Zainab amma da aka kawo wannan labarin tace kai a'a Aisha ba za ta yi wannan ba wa Usama da Usama ibn Zaid wa Usaid ibn Hudayr kun ga shi ma ya kare a masallaci wa Sa'ad ibn Mu'adh shi ma yadda yace zai iya kashe kowaye kun ga duk kare Aisha ne da kuma kare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa Abu Ayyuba wa zawjuhu da kuma Abu Ayyub da matarsa Abu Ayyub kun san shi me ya faru mahaifiyarsa ce take cewa kai kaji ko abin da yake faruwa an ce kaza fa an ce kaza an ce kaza da kaza sai yake ce mata ya mahaifiyata wannan abun ke zaki iya shi ta ce a haba ina ai ba zan iya wannan abun ba sai ce to wallahi aisha ta fi ki ya ce wallahi aisha ta fi ki kuma don haka na tabbata ita ba ta yi ba tun da ke ba za ki iya ba to aisha ma ba ce wannan abun ba shi ne abin da abu ayyub al-ansari ya ambata kun ga ashe ya cancanci a yaba masa a wani abu na 44 an alhamiyyata lillahi wa rasulihi la tuzammu kama ashara al-hafiz cewa kishi idan mutum kishinsa don Allah yake don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana kishin Allah yana kishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a zargin mutum akan wannan yana kishinsa ne don Allah wato yana kishin Allah yana kishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama um, a ina wannan yake abin da ya faru a masallaci tsakanin sa'ad ibn mu'adh da sa'ad ibn ubada nan yake ishara gashi nan zai kare mana wasu abubuwan a ciki na 45 to yau abin namu ba zai ko 50 ba za mu kai ba ma kila ko lokacin zai tafi hubbu ali radiyallahu ta'ala anhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci yadda sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me shawarar da ya bashi cewa ya sake ta kun ga nan shi aunawa yayi da janibin annabi da janibin aisha wanne ne sama sai duba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama shi yasa ya bada wannan shawara ba dan kiyayya bane ba wani abu na kiyayya tsakaninsa da Aisha amma shi duk abin da zai taba annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai yadda da shi ba don haka yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan kuma ku duba kuma duk wannan adalcin ahli sunna idan masu bid'a ne wallahi ba su faɗi wannan akan wanda ba sa so ba kuma ballantana dama ahli sunna ba sa kin kowa daga cikin ahlul baiti ba sa kin kowa daga sahabbai wannan kuma dama shine adalci in kana so kai addini addini mai rahama addini mai tausayi addini da ya hada kowa da kan hadin kan jama'a shine kai da Allah kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya faɗa akan bayin Allah nan gaskiya ne haka nan kuma ahlul baiti wajibi tilas addini ne na kowanne musulmi ya so ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam duk mai dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin musulmi wajibi ka so shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu daraja baki daya da ahlul baiti da sahabbai baki daya abu na arba'in da shida zabbun nabi sallallahu alaihi wasallama an irdi aisha wa safwan ku duba ku ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya tsayin daka sai da ya kare mutuncin aisha da kuma safwan ibn mu'attal bai bari kun ga da yazo masallacin nan me yace man ya'dhuruni min rajulin aza ahli ahli baiti ko wasala azahu ila ahli baiti wane ne zai ban uzuri dangane da mutumi wani mutumi wanda cutarsa ta kai ga iyalina ta kai ga iyalina kun ganin yana karewa Aisha radiyallahu ta'ala anha to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kare ta waye kuma zai zo wanda shi ya fi cancantar in an masa wannan laifin ya ce ba zai zauna da ita ba kun fahimci wannan abin Allah madauki ya kara mana adalci na 47 nusratul ansari al-ansari lirrasul sallallahu alaihi wasallam yadda al'ansar mutanen madina suke taimakon manzan Allah salama ko ina a ɓangarensa suke suna cewa kaga sa'ad ibn mu'az mai ce ana a'azuruka ko ana a'aziruka min huya rasulallah ni zan baka uzuri wannan na gaya mana fassara mai ake nufi ko ana a'aziruka tambayar da yi wane ne zai ban uzuri ma'ana malamai suka ce abinda ake nufi wane ne idan na ɗauki mataki akan wannan mutumin ba zai ga laifina ba shine ma'anan wannan shine sa'ad ibn mu'adh yace ni zan baka uzuri ma'ana ba zan baka laifi ba wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi wane ne zai wakilce ni yayi ukuba ga wannan mutumi hmm tunda kaga sa'ad ibn mu'adh abinda ya fahimta shine a gaya mana mu za mu ma dauki matakin akan sa mu kashe shi in a cikin al'ausu yake ina tuna lokacin da muka yi wannan zancen nace in a cikin khazaraj yake kuskure ne in a cikin ausu yake domin sa'ad ibn mu'adh shugaban ausu ne sa'ad ibn ubada shine shugaban al-khazraj na 48 khatarul hamiyya hatsarin kishi kishi irin na jahiliya na kabilanci yana da hatsari hakanan kishi kawai dan unguwa kishi kawai dan gari kishi kawai dan ƙasa ka kyamaci dan wani wurin da ba dan garinku ba domin kawai kishin wannan wannan duk jahiliya ne ba daidai bane ko wannan ba kabila ku ɗaya ba wannan ba haular ku ɗaya ba ka ji baka son sa wannan duk jahiliya ne haramun ne na 49 kullu bani adam khata' duk dan adam mai kuskure ne wa minhum sahaba daga cikin masu kuskuren nan ku sahabbai suna ciki sahabbai suna kuskure dan me ga a yadda hadisin ga abinda daga cikin hadisin akwai inda ke cewa a istahalatu istahalatu hamiyatu ai hamiyya ce ta kama shi ai hamalatu hamiyya ma'ana kishi ne ya kama shi har ya faɗi wancan abin da ya faɗa na tuhumar sa'ad ibn mu'adh da cewa innaka munafiqun tujadilu tujadilu anil munafiqin na biyar itlaqul kadhibi ala al-khata amfani da lafazin kadhib ana nufin kuskure da yake cewa innaka kazzab kai makaryaci ne to yana nufin kai kai kuskure ne domin fadin wannan yana nan da yawa a bakin laraba sukan faɗa kuma suna nufin in ka faɗi abu ba kusa domin yana faɗa ne hasaba ilmihi in ku abu in mutum ya faɗi abin da ba haka yake ba kai kana zaton ba haka yake ba kaga kuskure ne yayi ba ƙarya ce ya faɗa ba kun gane zancen ban sani ko kun fahimci abin da nake nufi domin shi agunsa ba ƙarya ya faɗa ba da an bincika sosai ba ƙarya ya ba amma kai da baka yadda da zancensa ba saboda iya abin da ka sani shine na wannan zahirin ka kuma tuhume shi da wani abu ka faɗi kalmar ƙarya to kana nufin kuskure ne abu na hamsin da ɗaya at-taglizu ala man waqafa ma'a ahli al-batil wa in hamiyatan tsanantawa ayi kaushi akan duk mutumin da ya zama yana tare da wanda ba akan gaskiya ba in mutane wani ya zama yana kare ƙarya ko yana tare da waɗanda ba masu gaskiya ba to in an masa tsanani an faɗi kalma mai zafi a kansa ba laificin da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga da ya ji wannan ba kalmomin ya hana ba faɗan ya hana mun gane wannan na biyar na hamsin da biyu minan nifaƙi al-ihjam an nusrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin munafinci mutum ya ki taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga saboda me shi ma da yake cewa fa innaka munafiqun ashe alamar munafiki shine wanda baya taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hamsin da biyar qad yu'adi al-wali waliyan wa huma min ahli al-jannati da nawa ce da biyar to sai ku yi ta hakuri da lafazin na saurin magana ne yasa na hamsin da uku qad yu'adi alwaliyu waliyan wani masoyi zai iya gaba da masoyinsa wahuma min ahli aljannati tare da shi dukan su yan aljanna da ina ka samu wannan wannan abin da ya faru tsakanin sa'ad ibn mu'adh da sa'ad ibn ubada kun ga har wani na cewa wannan makariya kake wannan ya ce kai makaryaci ne kai kaza da kaza kai munafiki kaga duk da an yi wannan amma duk da haka Allah madaukaki ya sa yan aljanna ne su kaga ashe kenan masoyi zai iya samun sabani tsakaninsa da masoyinsa kuma koda ya kai ga cewa da faɗin kalmomi na irin domin tuhuma ce shi yana ganin yana masa hukunci ne gwargwadon fahimtarsa amma agun Allah ai ba haka yake ba na hamsin da hudu hirsu shaitani ala zar'il khusumati bainana kwaɗayin shaitan da himmarsa da damuwarsa akan ya haifar da fitina a tsakaninmu shine na hamsin da hudu da'iman shaitan a ƙoƙarinsa kenan don me ya ce hannu an yaktatilu saboda hassin an kusa yin fada a masallacin a lokacin nan haga duk shedan ne wannan hamsin da biyar iqaful husumati bainal mutakhasimaini dakatar da husuma in ana yin ta kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ji ana husumar dakatar waye kowace kalma fa a cikin wannan hadisin sai an fidda fa'ida a cikinsa hadisin kuma dogo ne shi yasa abubuwan suka zama da yawa na 56 wa fihi anna man adhan nabiyya sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan hadisi za mu fahimci cewa duk mutumin da ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi qaulin aw fi'lin yuqtalu hukuncin sa kisa ne duk mutumin da ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama da wata magana ko aiki to hukuncin sa kisa li'anna sa'ad ibn mu'adh atlaqa dalika domin ko sa'ad ibn mu'adh ya ce duk ka ga ya mana ya rasulullah duk wanda ya cutar da kai ya tuhumi matan nan taka da wani abu to ga ya mana ko in dai daga cikin kabilan mu yake za mu kashe shi kaga me amma me yasa ya ce daga kabilan mu saboda da hukunci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce aiwa mutum dama mun san hukunci ne na shari'a ko amma na irin saboda kishin annabi sallallahu alaihi wasallam kaje kai wani abu to idan ba dan kabila ka bane ai za a zo a nemi diya in ko dan kabila ka ne dama ku ne masu bada diyar don haka kun zubar da jinin sa kun fahimci abu shi yasa ya faɗi wannan a na hamsin da bakwai a tashahudu fi muqaddimatil kalam yin a tashahud tashahud dan ana nufin ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutum ya faɗi wannan in zai fara magana ya ce alhamdulillah wasala ashhadu wa salatu wa salamu ala rasulillah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kafin fara magana wannan shi ma sunna ne kun a ina aka samu wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan su Aisha abin da ya fara kenan kafin ya magana 58 la budda min zuhuri bara'atil bari'i walau ba'da hin duk mutumin da bai laifi ba ake tuhumarsa to ba makawa sai kubutan nan tasa sai ta bayyana in dai mutum an tuhume shi da wani abu kuma bai ba za ga yau ra'ayi abin nan ko ba dade ko ba jima yau da gobe Allah zai bayyana wa mutane su gane cewa bai wannan laifin ba dan me fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasayubarri'ukillah ashe kenan sunna ce ta Allah in mutum bai yi laifi ba al'ada ce sananniya Allah maɗaukaki haka yake yana kubutar da mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai kun gane wannan na 59 mashru'iyatu tauba shar'antar yin tuba in mutum yayi laifi a ce masa ya tuba kuma ya tuba na 60 at-taubatu tajibbu ma qablaha tuba yana yanke duk abin da yazo kafin sa duk mutumin da ya laifi to in ya tuba to Allah madauki ya gafarta masa kuma ba za a tuhume shi da abin da ya yi a can baya dinnan ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga abin da ya gaya mata kenan ko Aisha daga nan ne ya dauko wannan cewa ki sani in kin yi wannan abu ki faɗa Allah madaukaki ki ga ki nemi gafara sa Allah zai gafarta miki kuma wannan kun ga yana rusa wancan tunani musamman na masu shi'a da suke cewa duk wanda ya zunubi yana nan a sunansa na mai zunubi ko ya tuba ko da wanda suke faɗa dangane da qala la yanalu ahadiz zalimin suka ce ai in dai mutum za azzalimi ne to sunansa azzalimi ko ya tuba to duk wannan akan ka'idan nan ce ta mu'tazilawa da suka gina addinin su akai ai ba kuma kuma ta ba mun wannan zancen a na 61 ahamiyatu li'tirafi bi-dhanbi muhimmancin mutum ya itirafi da zanubin sa ya yadda cewa yayi laifi in dai ka san kai wallahi falala ce babba ka ce nayi laifi sai ka kare kima a gun mutane saboda dama kai ba masumi bane sai kuma ka tuba sai mutane su ga darajar ka amma mutum ya yi munafinci sai kuma ran tashin kiyama sai Allah ya bankaɗa kun ga ai wannan ya fi muni na 62 la ya'tarifu al-insanu ala nafsihi bima lam yaf'alhu wa in kadhabahu an-nas kada mutum ya yadda da laifin da bai yi ba ya ce yayi ko mutane sun karyata shi ai na aka samu wannan maganar Aisha kun ga a cikin magana tace na san in na faɗa ba za ku yadda ba amma Allah ya san ban yi ba kun ga wannan wannan kada mutum ya yadda da laifinsa muddin ya san bai ba to malam mai abin nan dole mu tsaya anan ne ko saboda lokaci to ina ga kuma ai hakuri dai haka ko sauran abubuwan a samu kai na eh bai bai na dauka na dauka da na ga muku website din kun dauka ko akwai wanda ya min text ranar ce din na bashi kuma unwanin yadda ya kamata wasu a cikin ku su shiga wannan gurin sai su dauko wani mai so sai photocopy mun samu dai 62 ina ga sai mu bashi haka akwai sauran fa'idojin da yawa kuma yau da kullun da ai muna jin waɗannan abubuwa insha Allah za su bayyana da fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsare ahli baitihi da matansa da danginsa baki daya da sahabbansa da dukkan muminin da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah hatta shin alkiyama Allah madauki ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk